إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 25 ga wata na Rajab hijira shekara 447 wanda ya dace da sha hudu ga wata na farko 2026 to insha Allah za mu yi darasi na 66 cikin littafin riyadu salihin darasi na 66 insha Allah a mun hara babu da jama'i bainal khawf war raja babu na hada tsakanin tsoro da kamna kana tsoro kana kwadai kayan nan akwai tambaya ta cewa mutum ne yake da ɗiya ƙarama sai ita ma take lullube jikinta irin da uwarta take lullubewa sai ya hana ta tunda ita ƙarama ce to tunda ita ƙarama ce mista ka ce sallah yadda ka ce ta yi sallah yadda ake sallah a sallah ake koya mata za a koya mata sallah yadda ake sallah ko da ba ta kai ba wajibcin riya al'aurata tana sallah ake koya mata sai a koya mata yadda ake shiga ta mata ta sallah kenan ka bar ta ta lulubin ta yadda uwata take shine yadda uwata take haka za ta yi duk da an san ita ba waje a sallah kanta akan da ba wajibi ba sallah kanta ba wata zan wajibi kanta ko to yadda sallah kenan shi ma duka koya mata zai ai koya mata sallah ne ake a takaice ita ma karama za a koya mata tarihi cikin da irin yadda uwata take riya gaba daya sai mai maganar suna da muka jiya na nasirin da aka tambaye ta ban san daga inda ya zo to ya halitta a san an washi asalin suna a shari'a duk sun da bai da mugun ma'ana inda bai da mugun ma'ana shari'a ba ta hana ba a sashi ba cewa dole suna annabi ko sahabi ko kaza a an ka diba annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi da yawa kawure da yawa mushrikai yahuda duk sun musulunta ba wanda manzo Allah ya ce a sake man suna dan ka musulunta he dai in suna akwai mugo mana mu ana ce ko dole sai ma suna a annabi ba din daga annabi ya ce sunan ka wannan ka musulunta sunan ka Abubakar ko Umar ko Usman ko Abdurrahman a duk sunan sa ka saka kansu in yahudawa ne in mushrika maka ne kowa sunan sunan da da mun sunan shi ne in sunan iya da mugon ma'ana ne ake canzawa illa ana mu a rayuwar nan wani abu ne ke zawa a kusurin an aka ji a wajen mutum ya tsammanin kirista ne wannan shi ne kuma dalilin wannan illa ya ce a sa wani ya shi wanda ba shi ba amma babu sharaɗi in mutum ya musulunta a ce ya canza mai sunan shi bayan sunan shi aka mai a wanda ya zo a gidansu ke da suna kuma mugun ma'ana sabai duka sunan suna abbasu wani duk suna annabi su ko sai ko suna ko sunan dabbobi irin su fahad fahad ba sunan dabba ne tsigira ne fahad su haidar ali sunan zaki ne ma sabai akwai himar kowa himar annabi ce himar ko himar annabi tana mace ba sahabi ne kuma na haka canza suna ba lazim bane ba sai ina da mugun ma'ana na ga lokaci ana mun samu wata matsala wata mutum ne horar ce ta samu musulunci da alhamdulillah ta dauki musulunci sai ta zo musulunta sai wani da ke na zuwa ta tamna haka dai ta haka rannan ban zo kun ta abokan ta ce ta gane musulman za ta musulunta to akwai wani malami dan gargajiya ne iya zuwa wurin gidan da suke sai ta mata dole sai ta canza sunanta to wani canza sunan shi suka mata matsala sai ta ga to gaskiya ta ma uwan da butulci wani abin sa kanta uwan da a hezama da komai kuma hatta sun da canza ta gaskiya kuma ta jabriki na zo suka gaya mini ya ce mata wance bari sunanki in kina zuke suna na biyu amma sunanki ba musulunci bai ce ba dole sunanki bai mugon ma'ana bai da abu kenan ki bar sunanki gina kina so ne ki suna na biyu amma a ce dole a can suna ba haka bane ba sunan ta bari a takaice wannan an samu matsala da yawa a ce dole an canza musulunta ka musulunta a canza dole ka yayi ne yake ba annabi ya ce a canza ba don ka kai wani wani wani kowa ga yayi shine kan shi ba inda manzo Allah ko sabai canza canza mutum sunan da ya musulunta sai da sunan iya da mugun ma'ana kuran ko a ce mutum ya sunan na biyu dan kaza ko a gane musulmi ne wannan misalin za ka kan kan larabawa zuwa irin su Lebanon irin su Masar har Masar an gane Ilyas kun Kiristani Ilyas an kashe wani zakariya zakariya kuna kisa ne su a can mai da abin kabilanci ya kawo duk suna annaba yahuda musa wa ɗinsu kun sunan laraba kuna amma ya a sa wani wani suna ne wani mara kyau masu sunan dabba ya sa ɗinsu amma ga an ce sunan annabi musa annabi ne wata zan zakariya ilyas annaba allah ne amma dalilin kabilanci laraba da hudawa sai suke samu su a wajen zakacin ilyas ko zakariya ko yusuf kurin kirista ne bisa sunan gari musulmi da wuya wata ran akwai malamin mu a Niyami mutum Masar ne director Liga Arab muna zama ne a gidan shi sai wani bako ya zo a ashe shi malamin shi da man zawa ko kira da abin tajwidi sai director na Liga da ya zo gidan shi muna hira man tabna ya tambaye sunan ta Ilyas ta Ilyas anta masihi kina ba tare ni so ka mun tambaye sai malamin ya ce kaga lata jabal kakai mamakin da yawa na yace mu a can wajen mu an ka an ce Ilyas wanda kai annaba sai Kirista musulmi ba sai suna to kaga wannan hidin kurin dan mutum kenan ba dan ba haramu bane ba hidin mutum dan ka mai dokan ba musulmi bane ba ya cire suna ya musulunta sunan shi Michel ya ce Zaidu da ta ai Michel George kaga ni amma ba dan ma haramu bane ba yadda a canza dan ka ma dokan wannan ki ba musulmi ne gurin ina fata gani Allah tamke mu sai cewa babul jama'i bainal khawf war raja muna cikin wannan babu mun har bayani a sati da ya gabata na muhimmancin bawa ya zamanto iya mai tsoro lokaci guda iya mai hwata ta gari mun ga labarin annabawan Allah da Allah ya jero su ya ce wa da'unana ragaban wa rahaba wa kanu na khashin eh Allah ce suna bautanmu suna masu kwaɗai suna masu tsoro an ce wani shine huke mai imani mai neman tsira ka zamanto kana da tsoro kuma kana kama tsoro hana ka saban Allah kuma shi kwaɗai ya sa ka ibadar Allah hajjan huke ne wanda yake sa bawa ya rayu cikin hanya ta kwarai shine bayani ya gabata kahin cewa ka san da cewa abinda ake zabi ake so bawa a halin rashin halin lahiyar shi ya zamanto iya mai tsoro yana mai fata shi ne ta anya kuna kha'ifan rajiyar shi a shi bayan da hara da hara ta ilam annal mukhtara lil abd fi hali sihatihi abinda aka yi so ake zaba gabawa a halin lahiya an ya kuna kha'ifan rajiya ya zamanto iya mai tsoro yana mai fata ta gari wa yakuna khawfuhu wa raja'uhu sawa ya zamanto tsoron da kwadan su zo daidai amma fi halin marad yumahidu raja'u in halin rashin lahiya yayi kamnar ya zamanto wajen kamna ce tsantsa kurin kamna fatar hamata Allah ki wa qawa'idu shar'i min nusus al-kitab wa sunnah wa ghayr dhalik mutazahiratun ala dhalik yace qa'idodi na shari'a nasoshin qur'ani da sunna da wani maganganu kenan malamai banda wannan ma suna taimaka ma wannan mas'ala ko wannan magana da yi ta neman bawa a halin lahiya ya zamanto iya mai tsoro da kamna su zo daidai a halin rashin lahiya ya rinja da bangaren kamna shin bayanin da yi sai za mu tashi kenan ya ce ƙala Allah ta'ala fala ya amanu makarullahi illa alqawmul khasirun ba wanda zai amince makircin Allah dan an ce makirci an ce mushakala ce na aksalin makirci gaba aka ce wani kulli ne to amma Allah yana mai da makirci ga mai makirci sunan ne ɗaya amma ma'ana ta canza irin ta Allah Allah bai makirci irin ɗan adam a ce malam bawa ya makirci kenan mun kulli ne to Allah yana mai da ma mai kulli mun kulli kullin shi to na Allah ya magana cewa afa aminu afa aminu makarallah mutane Allah ka magana jan hankalin mutane ba kwa tsoron azaba ta zo muku cikin dare ko rana ko kuna ba tana ba kawo kuna ka ibn Allah ku izan a cikin mutane sun amincewa ne kamun Allah da yake wa kafurai sai to ba mai amincewa ukuba ko kamun Allah sai mutane kafurai su suke aminta ko sai ta mana sai zama to yan tamori sai amma suka dama shine magana amince maka Allah kina wajen ka babu abin da alba abin da za a yi ko mu shan giya a sha zana a yi wariya a yi ta abin da ake yi ko suna ka ai ka san ko aka ba su ka ba ko aka suna ga cikin to shi ne amincewa lamincewa kamun Allah wani Allah ce innahu la ya'asu min rahillah illa alqawmul kafirun magana yaqub da yake ga ɗan yusuf da yake fatar ya tsammanin yusuf ya dare suka haba kan zaka nan kan kaza kaza ce ku je ku nemi yusuf iya fatar akwai iya za ka bi shi ce ga shi ga ba mai ba mai yanke kamar samun rahama ta Allah jin kan Allah ya ta bai kawuri kenan kakku yanki kamar na samun rahmat Allah ku yi fata wajen Allah kakun fata shi kun ta tabbata yusuf yana dare Allah mai domin shigo to can falawar makalla ila kamar kafirun nan kuma ila kamar kafirun din dai maganar tababbun ne sai ya ce Allah ya ce ya mu tabbata wuju wata sawar da wuju to tabbata wuju wata sawar da wuju nan ranar wannan kiyama Allah ce rana ce wadda wasu huskoki tabbata wuju za su yi haske وتسود وجوهكم وسوس بكيرا نا عبد الله بن عباس يا فسر وانا آية شو تبيد وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة ابن عباس يجي وانا ما أنا وانا آية يوم تبيد وجوه وسكوكين أهل السنة والجماعة ذاتي هسكي وبقيامة يوم القيامة هكا ابن عباس يجي وتسود وجوه شو وسكوكين أم بدعة دبر هنيا ذاتي بكيرا وانا هكا بالله بن فسر وانا آية kenan dan dan ahlus sunna zamta ahlus sunna zai tashi lin kiyama husa shi tana haske su kuma wancan wujun alaiha gabara tarhaqqu wa qatara wannan shine bayanin ma'anar wannan aya dai nan menene kenan wani abu ne guda biyu mutum an can yi tsoron wannan rana a ranar kiyama wasu za su zo fari fes kenan ka kai haza ka shiga layinsu ka guje ma masu tashi cikin bakin huska magana kenan sakamka wani ayoyi ya ce wa ƙala ta'ala inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim lalle ubangijinka Allah mai gaugawa ne wajen yin uba ba bata lokaci kuma a lokaci guda Allah mai gafara ne mai jin kai ne kenan Allah ko ce akwai a wajen shi akwai gafara akwai azaba ka ji tsoron kamun shi kakka saba mishi in kana cikin saban kai fatar Allah mai gafara ne lokaci guda ka tuba ka koma gare shi shine ka zaman to mai kaga nan mai tsoron taka dokar shi dan mai kuba ne ya ka hanga tuba an gaba da kai magana kenan da sarwi laqab idan ce eh akwai tuba akwai zarar Allah ai akwai lalle zaka yi ka hanga tuba Allah ya gama da kai shine madara yi akwai abin da za ka yi eh akwai tuba ko tuwa wa tashin kiyama mutane mutane musu gane ya ko abace aminta maka da Allah ai baka san ba cewa kai laihin kana cikin iyaka tsakan laihin ma ka mutu nan akai kana tsakin laihin ka mutu ko Allah ka maka da azaba shi kai tsaye kai ka koma ka tuba kenan kada bangaren tuba yasa ka ce a akwai tuba na ina kare gaba na tuba wa ga maka tuba kenan ka zamanto mai tsoron taka da Allah Allah sariqul qabri iyawa kai tsaye kana yi nawa suka mutu suna cikin gidan karuwa suna cikin aikin banza akwai da tabbas sun mutu sun ga cikin zina ma mutu karu ta ture shi tabbas da kansu ke wani iya cikin zina iya cikin zina ya mutu akan ta ta ture shi sai ta kira dan ta kira dangin shi nan garan aka bani abin da sabani ba mutum wata unguwa ne ya zo nan zango bayan abin ya baka ta ji daga ta ga likita aka je nan unguwa karuwa ce kuma ba a san mutumin ne litijin a can wata unguwa jiya kana iya ta kai cikin babane ta ce kurin ya doke kurin ya doke wuta ta kai dole ta hudu ya zata dole ta maka baya kamata ta ya mata gidanta to ta kirawo aka zo aka doke shi amma ga abin da ga doka aka bincika ba wani matsala ba kamata ba to kaga wannan kaga ta baci kenan mutum ya guje ma saban Allah ko kaka ce tuwa ta ka akwai gahara da ai akwai gahara to kayan gawar ta zuwa shi zaka kenan ka zama to cikin halin tsoro eh zaman to halin tsoro kenan Allah inna rabbaka lasari'ul iqab lalle ubangijinka mai gaugawar kamu ne na uba haka a lokaci guda wa innahu laghafurur rahim kuma kaka ce na lahi na gam yawo shikenan a'a ka san shi Allah yana gafartawa kuma mai jin kan bawa ne shi Allah sifat Allah ce al-ghafur wa rahim an ka gafar kuma ka rahim Allah kai yake da haka nan zai gafarta ma kai lahin dumu dumu kai ka tunta amma azaba hal amma ku ba kai tsaye amma Allah sai ya gafarta ma ka tuba ba gare ka ba a kauda ma a ki kama ka da lahin amma rahama an taimake ka to Allah kai lahin bai kama ka lahin ba kuma saka cikin ramashi shi na gafurur rahim ya gafarta kuma ci kai Allah ka dake haka Allah ka wata mu cikin mu yace nan cikin arafin sai kawo fadar Allah subhanahu wataala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim Allah ce lalle diya na kwarai suna cikin ni'ima mutanen kwarai mutanen banzawa suna cikin jahim wannan shine kissa cikin kissa ta Abu Hazim da Khalifa da Malik ne da yake mai tambayar cikin tambayar da ke mashi me yasa muke tsoron mutuwa eh abu hazim yake cewa halifa abinda za ku yi tsoron mutuwa kun gyara duniya kun rusa lahira shi yasa kuke tsoron barin inda kuka gyara za ku ce ni ku rusa shi yasa ku yi tsoron mutuwa tsoron mutuwa muku yawa kuna ga cankin nan kan ku gyara ba ku so ku bar shi nan ne kuke morewa can kun rusa shi ya ce to hazin ya zami musan matsayin ma a wajen Allah ya kuma ƙwar'ani ma ƙwar'ani a yana ya ce innal abarara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim haka kada sai Allah hudu mutanen ƙwarai suna cikin ni'ima mutanen banza cikin jahim shi bayani a hili ke rara sai wannan fitara ce sai kawo wa ƙala ta'ala فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما ذاك ما هي أرون حية يتي الله كتوى يهود gobe kiyama a mahashar tashin kiyama wanda aka zo aka yi awo sai ma'aunin shi ya yauni aka ce wannan iya cikin rayuwa yardadda zaka abin kiyama kullum Allah ya iya magana bangaren ladan kiffa ne annabi ce gobe kiyama amma auni biyu ne dama ma aka ce zinihi da lada amma kullum ga ana magana akan wannan na lada in yayi wani me kenan yarin jazini fa huwa fi ishatin radiya wannan iya cikin rayuwa yardadda wanda Allah ya yarda wa amma man khaffat da ake magana wannan ke ake magana in yayi rishin ya wani kenan mi wannan ya rinjaya na zubi fa huwa yace mace wannan fa ummu hawiya wannan shine makomashin hawiya ce wuta hake nan wannan ya kana kenan gobe kiyama mutun ya ta kanshi awo ake awo ne ake wanda aikin shi na alkhairi ya rinjaye na zinihi ya tsira Allah sama alayansu wanda aka auna zinihi ya rinjaye lada ya hallaka shine an muke bayan cewa yace qala Allahu azza wa jalla wa izzati la ajma ala abdi khawfain wala amnain ya ce fa'in amina ne fi duniya a haftuhu yawon ƙiyama wa'in a hafa ne fi duniya amintuhu yawon ƙiyama ya ce wannan ruwa daga ibn mubarak cikin kitabun zuhud haka imamun bayaki haka imamun ibn hibban haka albanin cikin sai ya kawo ruwaya ya ce allah mai girma da buwaya ya yi rantsuwa wa izzati na rantse da buwayata la ajma'u ala abdi khawfain wala amnin na rantse da buwayata Allah ce ba na hada ma bawana aminci biyu ko tsoro biyu bai haɗa mashi ya ji tsoro kuma ya ji kuma da aminci tsoro masa kamuwa biyu ya ce in a nan duniya iza amina ne fi duniya an a nan duniya ya zamanto bai tsoro ɗan tamori ne ba ruwan shi abin da ya gada mazai bai tsoron komi gaban shi gaba gani abin da ya gada mazai kan halin kawo mara imani ba ruwan shi ta ce in a nan duniya ya zamanto cikin aminci a haftu yau mulki gobe kiyama ni kuma zan tsoro da halin tsoro na kiyama ya ce wa in a hafani fi duniya an anan duniya ya yi rayuwa cikin tsoro ya ji tsoro na ni kuma amintu yau kiyama zan amintar da shi wannan za ka samu wani tafsir cikin ƙur'ani a koma cikin al'inshiƙaƙ Allah ke cewa fa'amma man'utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا وينقلب إلى أهله أئن وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسأل سعيرا كو ها ها إنه كان في أهلي مسرورا شنو مغانا كي إنه كان في أهلي مسرورا مغانا لنشا مغانا الله يتي شي وأما من أوتي كتابه بيمينه وند أكبا تكردش أهل داما fasaufa yi hasabu hisaban yasira za mai hisabi cikin sauki na annabi ya bayanin hisabi na masu imani ba a mai kwalkwal binciken kwakwal kwakwal ba a mai binciken kwakwal ba ke cewa annabi sun rage ke cewa mannu kishar hisab uddib duwan aka ma binciken kwakwal za mai azaba shi ne annan sarari nake magana cewa wasu za su wuce kiyama za su wuce ma'ana hisraɗi babu hisabi kuma sanata ya rasu lallai ya za ka ce za a huce alhali iya allah iya cewa fa'amma man uce kitabahu bi yamin fasobi sabon yasira ta kama annabi aya ka ce ba kun za a huce ba hisabi yace zaka arzu Aisha arzu Aisha me arad yace wannan za a dan gwada ma ne ba binciken ko bane ba to daga wani sabi a daga kan yace dole kan sabi zamu azaba to ya zaka ce haka gashi Allah iya cewa wannan kamar hisabi hisabi sauki yace wannan hisabi sauki ba ba mai binciken kokof to za mu yi to wannan kaga ai Allah ce wannan wanda kama wannan hannun dama yace wa yanqalibu ila ahlihi masrura nan menene alahira ne shi zai tashi gidan zai zai kona iyalan shi gidan aljanna zai koma gidan aljanna iya cikin gurin ciki zai koma ke zai kare za kare hisabi ya koma cikin nishadi cikin gurin ciki a gobe kiyama amma wanda aka ba littayi a ba a hannun baya a hagun wannan shi zai koma wil usabura innahu kana fi alihi masarura shi na hali nan a duniya ne nan a duniya ne nan ba shi wannan a duniya ne zama cikin ɗanta more a duniya cikin horin ciki ya rayu kiran bai tsoron komi haka nan wannan wanda aka ba a dama wanda a duniya ne tsoro a lahira sai je cikin horin ciki wanda ɗanta more a lahira a duniya ya cikin horin ciki can kuma zai shiga wuta sa'ira magana kenan wannan kan ta kai misali cikin to ta tura ne da Allah ke magana ayyul janna suna cikin shagali wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalu inna kunna qabla fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adhab as-samu suna cikin shagalin aljanna ayyul aljanna Allah ce za su fuskanci juna suna tattaunawa da juna za su tan labarin duniya sace inna kunna qablu kagan kahin wannan rana fi ahlina a cikin iyalanmu kina alawar ta duniya mushfiqin muna cikin halin tsoro kina a halin tsoro suka rayu da dinin haka yau gashi nan famanna Allahu alaina Allah ya mana baiwa wa waqana azabas samir ya mana kariya ya kare mu daga azaba ta wuta kawai akan ta da kai kake nan mai imani iya rawa cikin takatsantsan cikin tsoro na hadarin waccan rana shi da Allah ke cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda a nan duniya ya ji tsoron tsayawa gaban Allah gobe kiyama me yayi wa naha an-nafsa 'anil hawa ya hana ran shi abinda take so ta ra'ayinta yayi yaki da ita to wannan fa innal jannata hiya al-ma'wa dan wa almuhimmu dai cewa mai imani wani alƙawarin Allah ne ba zai hada ma tsoro bi ba ko aminci biyu me ma'ana magana kenan baiwa a nan duniya ka zamanto dan ta more baka ma'ana baka tsoron komi haka gobe kiyama haka nan baiwa haka kuma baiwa a nan ka ji tsoro halin tsoro kiyama kai tsoro baiwa kun gane magana kenan ko sai annabi bai gane ce Allah ya ce idan a nan duniya ka ji tsoro ka ji tsoro na a nan Allah ya ce zan amintar da kai gobe kiyama in ka ji tsoro a duniya dan a nan duniya kai dan tamore ne ba ruwanka to gobe kiyama za ka ta cikin halin tashin hankali magana kenan dan wa'al muhim cewa mutum ya zamanto cikin halin tsoro da kamna kuma kakka zamanto dan tamori yace wal ayatu fi hadha al ma'ana kathira ayoyi wanda suke da wannan ma'ana ta tsoro da kwadai suna da yawa fajtami'u al khawf wal raja fi ayatayn muqtarnatayn aw ayatan aw aya zaka samu ayoyi masu magana akan halin tsoro da kamna imam cikin aya biyu ko cikin ayoyi da yawa ma ko aya guda a kawo tsoro kawai maka da gaba da baka ga ayoyi ne wasu ayoyi hudu wasu ayoyi biyu duka da dama haka yazo da yawa yace wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu almu'minu ma 'inda allahi min al'uquba ma tami'a bi jannatihi ahad ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد rawa musulun haka buhari ma kashi daidai na ce musulun abinda ke ruwa abu rage ba labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law ya'lamu mu'minu ma inda Allah min al-uquba inda mu'mini ya san tattalin uquba da Allah yayi irin azaba da Allah ya shirya ma tsami abi jannati da ba mai hatar da ba mai kudin samun aljanna inda san hakikanin irin abin da Allah ya tanadi baka gaba ruwa yadda annabi ke ba labari lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci wuta ta majibril ka je ka ga wuta ka je ka ganta ayi wuta halitta sabuwa ka je ganta ya je zagaya ya zagaya ya zagaya ya ce Allah babu wanda zai ji wannan ji wannan labarin ta ya shiga ta ba mai jin labarin da shiga ta wuta irin bala'in da ke cikin ta ina ya ce koma sake ganin ta kuma da ya koma an kewaye ta da ababe na sha'awa na jin daɗi na ɗanta more aka ce koma ka sake ganin ta shi ya tabbatar a yayin da wuta take in dai mutum ya san wuta to ba a yanzu a yi kuskure shiga da wutai to amma akwai ta matsala ya ce koma da ya koma an kewaye ta bashawat ya je diba ya diba ya ce Allah an yaku akwai mitsira akwai mitsira daga wani azar abu ne yan tabbas kaba kun abu ne na mawar yajin da ɗan adam ya sa gana kuma aka ce ita kuma aljanna je diba ita ma je diba ya diba ya zagaya ce Allah ai ba mi ba wanda zai samu wannan labarin wanda bai shiga kowa ya to haba ina ba ta barin kowa nan ba mai jin labarin aljannati bai shiga ta ba ya shiga din zai ya shige ta ita ma Allah ta saki koma ka saki kalle ta kan je an kiyaye ta bil makari amma mai masu wahala ga azumi tashi cikin dare sallah abubuwa da wasu wahala dai an kewaye aljanna bil bil makari idan wace Allah an ya ku akwai akwai wanda shiga wannan abun kenan akwai wahala a takaice dai kenan wannan cewa Allah ya tada komi akwai azaban kuma akwai rahama sai mutum annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ta suka da wanda sun ga ya sallah ya haka ya komo ya kama abu ya komo ba an kare suka ce ya rasulullah mun ga kai gaba ka kama ka komo ba kai ka komo ba lahiya mai akai yace wannan tsayuwa tawa da nayi yace bin taba gaba alkhairi irin wanda na gari a yau tunda nake bin taba gaba sharri sharri irin wanda na gari yau ce a yau an gwada mun aljanna da wuta ko ni na gansu da kogon na mika hannu wani nonon dabino na so in ciro da na gani na so in ciro mai kwan muku inda na ce da kurkuta tashin kiyama to ba da ban sun ci ita bai ciro ba kenan kwarai allah shi da komi da sama cikin matsalolin jallar kan muna cikin masu neman shi neman shi shi ne da annabi ke cewa law ya'lamul mu'minu ma inda la min al-quba inda mu'min ya san irin abin da yake wajen Allah na uba da Allah ya tanadi ma tami abi jannati adada ba mai kudin samun aljanna zai gaga mai gurbe bai tsira walau ya'lamul kafiru ma inda la min rahma haka shi kuma kafiri inda ya san tattalin rahamar inda ya san rahama ta Allah ma qanata min jannati da da ba mi ko aljanna ko shiga zai samu da ba mi wanke ko samu aljanna shi maka haurin inda san ta da Allah da Allah rahama girman rahama ta Allah inda ka haurin ta zai ko ma zamanin Allah ko zai shiga aljanna tsamani da girman rahama ta Allah ai wannan shi yasa ruwa ta tabbata malaka jibril da fir'auna annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba yana ba annabi labari malaka jibril yace inda ka gani a ranar da aka dirmiyar da fir'auna fir'auna iya la ilaha illa anta bi banu saki na iya wannan kalmar yace ina doka inda ka gani ina dokan laka ina turawa a bakin fir'auna ina gudun rahama ta Allah ka tarske shi kaje kaje Allah bai jinkai yake tura mun shi kai shi ma ka gani an Allah mai rahama ne ba maki yace gudun riske rahama ta Allah ce iya hodi dan kai hodi yan tura kasa a bakin kaga fir'auna malaga bil mai ya tsane shi bai fata ya imani kawai musa ya adda Allah kan kasar su imani yana hatta jibril kwariya ga fara wannan bai fata sai da ya san rahmat Allah gudun rahmat Allah ta tarke shi sai nake tura kasa a bakin wata inda daga kana yace yanzu dai kenan wannan ita ce wannan ruwaya ta muslim sai wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إذا وضعت الجنازة حتملها الناس أو وهتملها الرجال شكا تم الرواية وهتملها الناس على على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق رواه البخاري abin da ke wannan ruwaya abu sai da ke ban labarin cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wudi'at aljanaza wa hatamalha nas idan aka zo aka ajiye gawa kenan an kare an doke ta mutane suka doke ta ko ta mutane suka doke ta ne mana wace in mata rijal ko ta annas din dai kenan mutane suka doke ta ala anaqihim akan wuyan su mana dokanta kaga shi albani da wallahi cikin su daga a kama janazan albani ya ce wata sunna wadda take wa'azutar da mutane yau zamani ya kawo bi tsarin turawa ya samu mambar wannan sunna sunna ɗaukan gawa har ma suka yi mota ta ɗaukan gawa ta musamman ya ce din me ka haka ya ce su kawuri kawuri bai san magana mutuwa bai san ganin mutuwa bai san ganin da kwata-kwata shi sa ke nesa bai sa sha'ari ta hada mota tara musamman ya ce mu kuma a wajenmu wannan ɗokan gawa wa'azi ne kun ɗauki ɗan uwan gawa kuna kallo gashi na ana tahiya ana tahiya za a tayar shi ina makwantai wannan tahiyar da ka ce wani wa'azi ne ga wanda yake kallon shi a gaban shi da yan zamani wanda ne gashi an wuce da shi ana ganin shi gashi nan kuna ganin shi wannan an ce wannan tahiyya zuwa mukunta kan shi ba wannan lada akwai wa'azi da ganin wannan dan uku a gaban gashin kuna tafiya da shi kuma za a jima ana yi mana a mota a ri yadda a gama makwanta wannan ma yadda a gama makwanta kuma kuma tanan su sun mutana haka ake yana kaga baka samu lada rike rike gawa ba kai ka mutana su sun mutana ka baka gawa ba ka samu lada ta bai janaza akwai mutane sai ga wajen gaggawa suke gaggawa sai ga shi ya kuma ta bata lokaci ne mutane ana he kewa ya can ka je iya mun gawa ta zo iya mun gawa za ta zo to kana mun gawa ta zo ka bita ka je mu kunta kana jiran gawa dai idan sai lada adda gawa gaba ko ziyara a takaice dai kwari ya ka bayanin muhimmanci ci inda ba nisa ba yawa ya ka magana nisa wani akan darura inda ba nisa an zaka mu kunta bi ce ba mai ta kaza amma lokacin a mota dan a mutane kullun sun sun ragwance ba a san abun a takaice abin da zai yi inda ba nisa ba yawa ba a doki gawa a hannu inda ba da ruwa wata nisa gaskiya shi yi a takaice dai nan annabi sarki ba labarin cewa idza wudi'at al-janazatu wa tamala nas in aka aje gawa mutane suka doke ta ko ta mutane mutane suka doke ta akan wuyan su yace to lokacin daga an doka yace fa in kana salihatan in wannan gawa mutumin kware ne gawa ce ta gari shi iya latarka cewa kaddimuni kaddimuni da sauti ku yi gaugawa ku kai ni gaugawa yake so a kai shi makoncin shi ya ce wa in kana gaira saliya an wannan gawa mutumin mazan ko a ce mutumin banza an ba gawa bace ta kwarai qalat ya wailaha aina na biha wayo kai cewa ina zauke ni wayo wayo ina zauke ni wannan abin da gawa take yi annabi ce ya sama'u sauta kullu shay illa al-insan komi muni ba ma ji Allah ya hana mu jin wannan sauti amma gawa sauti take ta kwarai ta daga murya qaddimuni qaddimuni ku kai da ku kai da gawa mutum banza ya wayo wayo ya wailaha ina zau kai ni wannan haka tabbata ki wannan sauti mu ne aka ɓoye ma jin wannan sauti amma ce komi iya jin wannan sauti mu kaɗai ne ba ma ji mutane ya ce walau sami'ahu sa'iq inda ba dan ba da Allah ya kare ba ma ji ya ce inda mutum zai ji zai suma zai so me abin tsoron abin to ko da baka ji ka san haka ake magana kenan ga abin da yake wakana kullo ko gawa magana take in ta kware ce da gaugawa a kai ni a kai ni mutumin banza ne wayo ina za ku kai ni wayo Allah cika mun da imani وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه الجنة تاهي كسا أوجن دينكو كسانتا ياهي كسان كسان كسان كدهانشن تاكلمنكا nan shi kama ce abin da kirki takalmi wani abin abin takalmi hancin takalmi ya ce wa nauru mithlu zalika ita ma wuta haka na menene kowanne aikin samun aljanna a kusa haka na wuta a kusa illa mutum ya rena abin ko an bawa duk talaucinka duk matsalaka Allah ya baka abin samun aljanna ga zikiri ina ga abu kalaba ne abu kalaba cikin malaman tabi'ai ne wani ya ce ya iske shi a cikin daji iya da ɗanshi wanda ke mai hidima ɗan ya ajiye shi ya tafi wani abu daban sai shi wanda ke ba labarin ya isko shi wata tabbata kan haka ta busa ya kawo magana cikin isa ta abu ya ce sai isko hiji iya alhamdulillah alhamdulillah yaji ana kan ana godiya shi isko shi shi wani kalmar ta ji alhamdulillah sai da ya isko shi ya dibe shi ci bawan Allah a kan da kake gwada ma Allah ka kada baka kwahuwa baganin kirki ji ma ya tsalla mishi sai ka to me kake ma Allah godiya ya ce wani jaraba me kake ma Allah godiya ya ce na sami jarabawa a wajen Allah Allah jaraba shi da rashin ido da rashin kawa ga ji ba da kyau bane ba ita abin da ke ma Allah godiya da ya bar min halshe na ala lisanin zakir da ya bar min halshe zarka ambatan shi ko wani kima Allah godiya da bai amshe min halshe na ba don abin shi ba shi ba da wannan kada ka gana hanya tana da wata aljanna ba dole bane ba kaza Allah ba kowa bude baka da kudi kana da halshe ne an baka da kawa kana da ko ina kana iya samun aljanna kun ko ina kana iya samun wuta magana kenan kowanne a kusa yake aljanna kusa wuta kusa Allah samu cikin la'in aljanna wannan ruwa ta Imam Bukhari wacce mata abin gawa duka Imam Bukhari ya karuwa ya sai babu fadalil buka'i min khashyati Allah ta'ala wa shawqan ilayhi Allah ce muna magana ba zai shiga babi na fadala ko roman da ake samu na kukan tsoron Allah da kwaɗai zuwa ga Allah ƙamnar Allah san Allah ya ce ƙalallahu ta'ala wa ya khiruna lil'azikani ya bukun wa ya zidun kushu'a ya ba labarin ahalar kitab ana karanta musu alƙur'ani maganar Allah wanda suka san maganar Allah suna haduwa an ka maganar haɓa a mananin sujada da yace kusa da ƙasa suna haduwa kan haɓaɓinsu suna kuka kuma wannan karatun ƙur'anin da ake karanta musu iya ƙara mun tsoron Allah ta yi buku da shi da kai suna masu kuka kuka tsoron Allah wannan isra'i ya ce wa ƙala ta'ala أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ذاك شي بس الله عبدو Allah ce shin da wannan magana ce ta alkur'ani mutane suke mamaki har suka samu abin dariya ba sa kuka kenan qur'ani abin da kawai sa kuka ne eh ka yarda da shi kuma ya saka kuka abin kuka ba ka su ga nan ana kaza sana dariya sana sana izgili shine alaka da wannan magana ce kuke mamaki gana daga daga Allah ne kuma kuna kuna mana kuna dariya ba ku kuka kuna cikin gafala to kuma Allah sujada ku bauta mana shi kadai bayan haka sai ce wa ana abi mas'ud radiyallahu anhu qala qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam اقرا علي القران قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نسائكنا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تتلفان متفق عليه أبي مسعود رضي الله عنه كيتشوا ناكو يعني أنا آه غني ما وين كان هكذا يتي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mini iqra alayhi alquran karanta mu alqurani kullut sai na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi aqra alayka wa alayka unzil na karanta ma qur'ani alhali qur'anin kai aka sabakar ma shi قالت إيه إني أحب أن أسمعه من غيري إنا سوني إنجي ونيا كانتا نيما إنا سو إنجي فقرأت عليه سورة النساء sai na karanta min suratul nisa tun harkonta ina karantawa ina karantawa shi da wajen aya 41 sai ta heda da zo wajen fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid yaya halin mutane zai zamanto idan muka zo da kowace al'umma aka zo da mai mata shida annabin da kenan aka zo kowace al'umma aka zo da mai shaidata kai muka zo da kai mai shaida kan wa'ina al'umma ta kan wani halin da za su zamanta tana annabi sallama da ya juya ce da na karan da na zo nan ina ji ya ce hasu qur'ana ya isa ya isa ya isa ba tsaya da tsaya nan ita faltafatu hina waiwaya kina ya kalle shi fa idza ina tazarfa ne ya ga idan nan guda biyu suna hawaye iya kuka tana wannan wunin kiyama idan su da al'ummomi ko wata al'umma kina annabi da zai mata shaida shi kuma za kawo shi shaida ga wannan al'umma shi nake cewa yaya zai zamanto waɗanda suka bar suna suka bayan bid'a za annabi ya ma shaida akan abin da bai barka shi ba annabi ya ma shaida akan abin da bai sani ba abin da bai ce kai ba bai zai ma shaida akan abin da ya dora akan shi kamar isa ke cewa kun shi na mamadun ta alayhi ko abin da sani shi ita ma shaida bayan shi bai ma shaida abin da kai a bayan shi shine khatarin bid'a kenan na annabi ne gama annabi ne kuka shi ne annabi annabi ne ina kaza ina kaza zo nan sai da riba na annabi kuka shi ne annabi ne kuka fa shi ne annabi ne kuka wa an anas radiyallahu anhu qala khataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين متفق عليه أنا سكيت شوى مزانا صلى الله عليه وسلم يا من وتهدبا خطبة ما سمعت مسلاقات يا من وتهدبا بنتبجي إيران تبا ولك يا هدبا مجلقزاوا bayan yayi sai yake ce musu law ta'lamuna ma a'lam inda kun san irin abin da na sani la dahaktum qalila wala bakaytum kathira da dariyo ku tayi kadan da ku kanku ne zai yawa ba dariya ba akwai aiki akwai matsala kenan ma na magana yace Anas ce sai fagatta ashabar zalama ujuwa sahabbai suka ri huskar su kwari huskar shi ma'ana suna kuka wala mukhani kaman gungunun kuka suna suna kuka ana jin sautin kuka suna kuka sahabbai bayan wannan magana can baya gabata cikin maganar babul khawf sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalju an-nar rajulun baka min khashyati allah hatta ya'uda al-laban fi ad-dar' ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي كما حديث حسن صحيح ابو ركبه labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaljun nara rajulun baka min khashyatillah ba yanda za a yi shiga wuta waye ba zai shiga wuta ba mutumin da ya kuka saboda jin tsoron Allah ba zai shiga wuta ba hatta ya'ud al-laban fi dar'i sai in nono ya koma hantsa rashin koma cuta yace wala jitami'u gubarun fi sabilillah haka ba su taba haduwa ba kura tafi yaki fi sabilillah da kura jahannama da haƙin jahannama sa gamuwa ba sa gamuwa kura ta fi sabilillah da haƙin jahannama kima za mutum ya samu kura wajen jihadi fi sabilillah ko daga hanya fi sabilillah kuma ya samu su gamu da haƙin jahannama ba su wannan ba sa gamuwa amma a can da amma baka jihadi ba ga hanya wa'azi ne tahiyya wa'azi ne aikin Allah da kuran samu kai kura a ciki to balle kuma can babban jihadi fi sabilillah wa anhu wata ruwaya ta Abu Huraira qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu imamun adil وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته مرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاتت عيناه متفق عليه abu rage ban labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun nuzuluhum Allah fi zilli yama nazala illa zullu kallan mutane bakwai Allah zai inuwatar da su a cikin inuwar shi inuwa ta musamman ta gobe kiyama ta inuwar arsh a ranar da la zilla illa zillu babu wata inuwa an ba wani inuwa ba ki dole bi samu inuwa ba ga yawo inuwa guda ce wannan ta Allah dole bi samu babu wata inuwa ta Allah suwaye kallon mutane bakwai harkacin imamun adil shugaba na al'umma adali duk da ko'ina sa adalci amma na imam ba na sallah ba shugaban jama'a shugaba shi ne imam ana ke ne ba imamun sallah ba duk da ya zama shugaban ya iya sallah gaba daya to ko'ina ma na ɗaya zan adalci amma na ana ne shugaba na al'umma kuma zama to adali ne shugaban al'umma adali wa shabun na shafi ibadatillah ta'ala da matashi da ya tashi cikin ibadar Allah har ya girma a kanta nan me fadar wannan daga ana cewa ai akwai wani shi ɗan da cikin matasa kai daga baya ka tuba ka kai ƙarawo kuma kai wanzu kana haro na girma sai ka girma a ibadar akwai wani masu wani bai aka sa matasa wakai wakai wadan an ka girma ka sani kaga kana karawo ka girma kana aikin banza wakai yanzu kai kurciya ka kai kurciya da wuce haka ake wannan hudu bashe dance kaga wannan hudu bashe dance duk da ga tsohon banza yaron banza ne kadiba duk da ga dan iska zamu yaron wanda suka ne da girma Allah ka wannan daga naki hucca da daga naki dan kaga lalatacce to da mu ba gaba a da man lalata kaji bai kurciya ba haka haka tashi tashi ne girma ka haka nan ka ma wani yaudarar cewa ka gaba ka gyara haka za ka huce baka sa ba sai mai rabo adata mahi yawa ka ne sai mai rabo kurum dan Allah tsira da shi kurum kenan ka ga ma yaudara kana yaro ne wanda gaba ka gyara kake karawo Allah kiyaye kenan wannan akwai fasafa ta musamman ka tashi cikin ibada Allah haka ka girma ka nan wani matsayi ne musamman a wajen Allah a same ka tun kana yaro kana kan hanya haka girma wata maziyya ce wata makaba ce ta musamman Allah maka ya ce wa rajulun ƙalubu mu'allakun bil masajid da mutumin da zuciyar shi take rataye da masallaci ba ta kullum ba ta kullum ba ta kullum kullum a masallaci a ƙalubu aka ce ba ta kullum baka kullum kana masallaci ya kai mala'ika ne baka ce baka sha a ana ne duk inda yake iya tana lokacin sallah duk a harkar da yake iya tana lokacin sallah kusa iya da mijin sallah shi ma'ana kin zuciyar duk inda yake tana ta da masallaci duk abin da yake iya tana lokacin sallah iya tana sallah ke duk wanda yake haka ce rayuwar shi wannan haka dama imani kan imani to wannan shi ne mutumin da zuciyar shi take rataye da masallaci ke duk harakar da yake ba ta kai ga sallah duk abin da yake bai da sallah duk abin da yake sallah ce yake tana katta zo ta wuce to shi wannan shi wannan wannan hali na musamman wanda Allah ke san shi a tana kana damuwa lokacin sallah duk inda kake zuciyarka tana can shine zu amin zuciya wannan namijin mutumin da zuciya take rataye da masallaci wa rajulani tahaba fillah da mutum biyu wanda suka yi soyayya dan Allah kana so na ina son ka saboda Allah ko rafuwar addinin Allah ba wani intire ijtama alai wa tafarqa haka suka hadu haka suka rabu wannan soyayya tana nan ko da basu tare to wannan fadala ta so dan Allah take ba mutum wannan daraja gobe kiyama saka wannan inuwa sanan sallallahu ke cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man lillah faqad istakmala al-iman duk wanda ya soyayya saboda Allah ya yi kiyayya saboda Allah ya bada dan Allah ya hana dan Allah ya cika imani sabanin haka kaga imanin gulu ne bai cika ba yace mutum biyu da suka yi soyayya dan Allah suka haɗu akan wannan soyayya da Allah akan haka suka rabu shi ma iya cikin wannan inuwa ta Allah gobe kiyama wa rajulun da'atu mar'atu zata mansibin wa jamal fa qala inni hafullah da mutumin da ya samu tajarrabawa wata mace kyakkyawa mai matsayi ta nemi aikin banza da shi yace ni ina jin tsoron Allah na ma'ana ko bai hudi ba tsoron Allah ya hana shi wannan aikin banza a wani jarba da ya samu irin na Yusuf alaihi salam wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha da mutumin da ya sadaka da wata sadaka fa akhfa ya boye sadakal bai so wani ya gani dan Allah boye wanda yayi hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu ake ba boye abun hatta da hannun shi na dama bai san hannun shi na hagu bai san abin da dama ta bada ba dan boyewa mana yin sadaka ta boye shi ma mai haka Allah ya kashe wannan inuwa ta al'ashi gobe kiyama sai wa rajulun zakara la khaliya mutumin da shi daya ya tsaya kurin ya tuna girman Allah tsoron Allah ko fafatar aina idan shi kaɗo da hawaye kai ɗaya ka tuna girma Allah idan ka kwararo da hawaye na tsoron Allah kai ɗaya shi ma wanda ya haka shi ma iya shiga wani inuwa ta Allah gobe kiyama ta al'ashin Allah gobe kiyama Allah ya samu cikin wani inuwa muttafaqun alayhi wa an abdullahi ibn bin shakhir radiyallahu anhu qala ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfi azizun ka azizil birjal min al-buka yace na isu ƙanon sallallahu iya sallah wali jaufi aziz ina jin wani ƙara a cikin shi iya wani ƙara irin ƙaran tafasar tukunya tana tafasa kwakwalkwalkwal kasa akwai ƙaran tukunya yadda tafasa irin ƙaran tafasar tukunya ruwa ya tafasa a cikin tukunya haka ne cikin shi iya wani ƙara kwakwalwa kina iya wani kenan ma ran kukan da yake tsoron Allah kukan da yake a cikin sallah a takaice kenan na kuka na gungunin kuka da yake wannan ruwaya ce ta tirmizi ka abu dawud kuma abin da ya ganta haka tirmizi ya kashi kan cimar muhammadiyya wa an anas radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu inna allaha azza wa jalla amarani an aqra alayka alquran an aqra alayka nayti an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru min aktaru shi zuwa kashin qal وسماني قال نعم فبكى أبي متفق عليه أنا سيتي مزان صلى الله عليه وسلم يتي من أبي أبي إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ على كلمة الذين كفروا Allah ya mun umarni in karanta maka lamin kun da zina kafaru na annabi aka ce yi karanta ne kuran shi kadai ubai ka saka cikin qur'an da annabi ma shaida sauransu sai annabi sai ubai ya ce annabi wasammani Allah ya kama sunana sunna Allah ya kama sunana yace na'am fa baka ubai ya mushi kuga na'am kuga jin dadi annabi kan tayi qur'ani annabi ce zakuri zakuri kan tayi qur'ani zakuri kan tayi qur'ani shi kan musamman qur'ani Allah kawar ce ubai ya mushi kuga nan ya kamata mu tsaya yace wa fi wata ruwaya fa ja'ala ubay yabki ubay sai shiga kuka Allah kai mutum insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته